ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala mahalicin samai da gasai da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa ta tudun maliki garin kano najeriya don ci gaba da karatunmu da muke yi na littafin alkaba'ir wanda muna yin shi duk a ƙarshen wata-wata wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan kabira ta 49 can wajen ƙarshen ta nawa ne kwanan wata yau na'am 27 ga watan tara ashirin da bakwai ga watan rabiu sani bai kai ashirin da bakwai biyar ga watan rabiu sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da da arba'in da nawa da bakwai wanda shi ne dace da ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin turawa darasi darasi na nawa an manta ko to barin bari baran faɗa ba don kar mai kuskure saboda ana rikodin muna nan cikin bayani akan wato ibtila'i da jarrabawa da masifa da ka iya samun bawa da haƙurin da ake so yayi yau za mu tashi ne akan magana ta al'imamun mada'ini a can ya ce wa ƙanan mada'ini ra'aitu bilbadiyati ra'atan lam'ara jildan andaru minha wala ahsan wajhan minha وقلت تالله إن فعل هذا بك الاعتدال والسرور فقالت كلا والله إني لا بدء أحزان وخلف هموم وسأخبرك كان لي زوج وكان لي منه ابنان فذبح أبوهما شاة في يوم الأضحى والصبيان يلأبون فقال الأكبر للأصغر أتريد أن أريك كيف ذبح أبي الشاة قال نعم فذبحه فلما نظر إلى الدم جزع ففزع نحو الجبل فأكله الذئب فخرج أبوه في طلبه فتاح أبوه فمات عطشا فأفردني الدهر فقلت لها وكيف أنت والصبر فقالت لو دام لي لدمت له ولكنه كان جرحا فاندمل malayin al'imam muda'ini ya kawo mana isar wata mata ne da Allah ya jarrabe ta Allah ka jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka ya ce wata ran a ƙauye ya ga wata mace tun da yake bai taba ganin mace mai fata mai kyan fata da kyan fuska irinta ba ya ce kai wannan an daidaita ki kuma a tattare da ke akwai farin ciki duk wanda ya ganki shi abin da ya lura da ita kyan halittarta sai ta ce wallahi a ni da kake gani na wato ina tattare da ahzan bakin ciki kuma na bar damuwa amma zan baka labari wasa ukhbiruka zan gaya maka ka ji me faru da ni ku ji wannan isar da kyau don idan Allah ya jarrabe ka kana jin Allah ya maka jarrabawa to sai ka cino wani shi ko masifar da ta same shi kai bai kamata ba ka buɗe baki kai magana ba ta ce yadda al'amarin yake shine kana li zaujin wa kana li minhu nani ina da miji ina da 'ya'ya biyu a tattare da wannan mijin wata rana uban yara na mijin kenan sai ya yanka akuya a gida a ranar sallafi yawmil adha a lokacin da ya yanka awakin nan a ranar sallah yara suna wasa suna kallo ubansu ya yanka akuya ko tinkiya wata rana kuro ɗaya daga cikin yaran guda biyu babban sai ya ce wa ƙaramin yaro ƙaninsa kenan a turidu an uriyaka kaifa zaba a abisha kai ƙanina kana so in nuna maka yaya babana ya yanka akuya babban yake gaya wa ƙaramin in nuna maka yadda babana ya yanka akuya sai yaro ya ce ƙwarai kuwa ina so gani ƙwada na wanda mahahu kawai ya ɗauki wuka ya danne yaron sai da iyanka shi barin taka fusta a nan guri bari mu ɗiga zance a nan guri kaga yaro da kake gani ƙwaƙwalwarsa daban ne ba irin ta babu ba ne daidai da yanka dabbobi da awaki ko yanka kaza zai iya ɗaukan wannan abun tun da ya ga ubansa ya yi bai da aya ko hadisin da zai nuna masa cewa ya yanka ɗan uwansa haram ne ƙwaƙwalwar sai ta bashi cewa ai abu ne ma abin daɗi a nan wurin kaga uban ne ya yi kuskure ya je yanka ragon layya a gaban ƙananan yara ashe yaro ya yi tefin ya koya ya ga yadda ake danne rago a yanka sai ce bari ya gwada da me da ɗan uwan shi to sai ka mai da hankali in ka zo sai ka ce ku tafi ku tafi ku tafi kuma yanzu ka ga yadda yara suke an zo duk inda ake ranka alayya za ka suna cika wuri inda za a yanka akuya ko rago za ka suna kiwayewa suna kallo ba mamaki wani wawa a cikin yaran ya ce bari ya gwada a kan uwan shi wani uba ne yake ajiye yara ƙanana yana kallon fim tare da su ku nutsufa ku fahimci abin da nake faɗa uba ne yake zama yana kallon fim tare da 'ya'yansa a falo wannan yana ga yadda ake kashe wannan irin wanda suna amfani da wuka wannan ya birma wannan wannan ya soka wannan wannan ya ɗauki wuka ya yanki wannan kawai sai wani daga cikin yaran sai ce zo mu yi wasan fim ɗin nan ya ɗauki wuka ya birma wa ɗan uwansa sai ne kashe shi laifinsa ne ko laifin ubansa laifin ubansa ne ku yi haƙuri mun kama wani yaro an kawo mana kes ɗinsa yana faɗe wa ƙanwarsa ƙarama shi yana ƙarami kuma ƙanwar ma 'yar ƙarama ba a ma damu ba an bari suna kwana a ɗaki ɗaya a tafi unguwa a tafi abarsu uban ya ce ya yi mamaki yaron nan yaya aka yake wannan abu aka ta bincikansa a makaranta ne a'a a ina ne ya koya da muka ritsa shi yaron nan ƙarami sai ya ce babansa ne ya ga yana yi da uwarsa ku yi haƙuri maganan ba ta da daɗi amma karantawa ne dole mu gaya mutane saboda wani in baka mai ƙarara ba baya ganewa ina ka koya ya yi ce ba za a dake shi ba ce eh ya ce babansa ne ya gani yana yi da uwarsa shi ne shi ma yake da shi bai masa wani abu na daɗi ba bai sani ba to ku kula amfanin zuwa makaranta aiki da abin da aka ci tarbiyya tana da muhimmanci ku zo ku yi ta kunna wa 'ya'yanku fimafimai na turawa ku ta kunna musu fimafimai na hausawa yaro yana ganin ana rungumar mace budurwa tana rungumar kaza-kaza da sauransu wallahi wallahi akwai haɗari ku dawo kan kisan al'imamul mada'ini yaro ya ɗauki wuka ya yanka ƙaninsa kawai sai ga jini yana ta zuba falamma nazara ila dami jazi'a fa fazi'a yi karkada ya tsorata ya firgita jini ya ruga da gudu na hawan jabal ya yi kan dutse saboda ya ga jini ɗansa yana ta buge ƙaninsa yana ta buge-buge jini yana ta zuba yana dannawa ya shiga daji ya je wajen dutse tsorata ya damu ya ci rashin sa'a yana zuwa ya hadu da kura ita kuma shi ma ta cinye shi an yi asarar mutum nawa sai ga ubansa ya fito ya ga gawa ya ga jini ina ɗanka aka ce ai ya ruga ta gudu ya firgita uban shi ma sai ruga da gudu ya tafi don ya je ya nemo wa ya nemo ɗansa yaro ashe daji ya shiga ya kasa gane ta ina ma dutsen da zai hau ta ina yaron ya bi a wajen neman ɗan fataha abuhu shi ma uban ya ɓata a daji yayyayi ya dawo gida duk inda ya tafi ba iya ba hanya ya bata famata atashan bala'in ishirwa ta kashe shi ya faɗi ya mutu yana kusa da gida amma bai gane ba ya bata kana ji na ko duk wani abu da zai same ka Allah ya kare ka da ka je daji ka bata ko ka je sahara ka bata malam ga ka dab da gida sai a danna ka da kayi nan ka ɗan yi tafiya za ka bulla sai a danna ka a ce idan kai ta tafiya sai ka gaji sai ka ga kamar ba nan ba ne ka daɗa yin kudu kai ta tafiya ka je ka tarar da mamakon ruwa kai ta yawo kafin ka je ka dawo ko ka haɗu da dabba ta cinye ka ko ka faɗa wani ramin da ba za ka iya fita ba ko kuma bala'in yunwa da kishirwa ya kwantar da kai ya zaunar da kai gaba da ga mutu dattijo wajen neman ɗansa ya ɓata kishirwa ta kashe shi wannan matar take ba da labari ita wannan matar da mada'i ne yake cewa ka ya ga tana da kyakkyawan sifa da hali wannan ai kin samu dacewa da waye da waye ta ce kai rabu da ni baka san abin da Allah ya jarabe ni da shi ba ta ce kawai Allah ya zamani ya banne ni kaɗai babu ‘ya'yana ba abinci ya ce da ita ke yaya labarin haƙuri ta ce in haƙuri ya dawwama gare ni ni ma zan dawwama zan yi ta yi ya zan yi to sai dai matsalar rauni ne da ya kumbura yake zubar da jini da ruwa ina cikinsa ina cikin bala'i ina cikin tashin hankali yanzu wannan matar tana cikin jaraba ko mata ciki to ka roki Allah idan zai jarabe ka ya maka jaraba mai sauki wanda za ka iya tsallakewa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة يعني ولدين ابن عباس يشنا جمع ذا الله ينا شادو وندي كده يا فرطان يا يا بيو أتشين الأمة سكا متمسا سنة قنانا تذي شغال الجنة duk wanda 'ya'yansa guda biyu suka mutu masa suka riga shi mutuwa faratani ɗin yara ƙanana suka riga ka mutuwa farat sai ka yi haƙuri kasan mutuwar yaro bai da daɗi mutuwar yaro shiga jiki shiga rai wanda babba ya yi girma watakila an yi ta faɗa da shi ya ɗan taɓa rashin kirki ya yi abubuwa ya ci rabansa ya yi kaza amma yaron da ake da buri a kansa kai ba za ka san daɗin yaro ba saboda ba ka yi aure ba ka haihu ƙwarai duk wanda ya haihu Allah ya fara tara masa ‘ya'ya ko guda nawa ne yaro yana da bala'in shiga rai to ai jikinka ne ake part of your body ne Allah ya zaro maka shi to in Allah ya ɗebe maka ɗaya kai haƙuri yadda da ɗauke maka wani ɗaya kai haƙuri duk suna ƙanana to an ce shi kenan inda ka yi haƙuri to sakamakonka saboda mutuwan wannan 'ya'ya guda biyu da suka riga ka kai ɗan aljanna ne Allahu akbar akwai abin da idan ka ji sai dai kai kabbara ce Allahu akbar ba za ka ce Allah ya baka ba wannan sai magabata za mu karanta yanzu za ku ji قالت عائشة رضي الله عنها بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن كان له فرط عائشة تشي fansaka babana da mamana ya manzo Allah to yaya mutumin da dade ne ya mutu masa qala wa man kana lahu faratun ya muwaffiqa ko muwaffaka har mai ɗaɗaya ma da Allah ya ɗauke masa ɗan yaronsa ƙarami guda ɗaya ya mutu ya riga shi tafiya ya yi haƙuri saboda Allah ya kai zuciya nesa shi ma ɗan aljanna ne ya ke datacciya muwaffaqa wanda Allah ya datar da ita addu'a ce mata Allah ya datar da ita qultu faman lam yakul lahu faradun min ummatik Aisha kenan sai ta ce to ya manzo Allah wanda kuma a cikin al'ummanka yake shi bai da ba da ko dai da ya mutu masa tana nufin ita kanta kenan fa to ai bata taba haihuwa ba sai annabi ya ce ana faratu ummati lam yusabu bi misli ta ce yace ni ne farat duk al'ummata ni kuma ni ne magabacin su babu wata masifar da za ta same su su yi bakin ciki da damuwa irin mutuwata lam yusabu bi misli wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi da tirmizi a cikin muktasar shama'il kuma albani ya raunana hadisi a cikin da'iful jami'a وعن ابي عبيده رضي الله عنه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنس كانوا له حسا من النار الى الحديث duk wanda ‘ya'ya guda uku, an ga wannan hadisin ‘ya'ya uku, duk wanda ‘ya'yansa guda uku suka gabace shi tafiya, ‘ya'ya uku suka gabace shi tafiya mutuwa kenan ba su balaga ba. Waɗannan ‘ya'yan za su zama to mai katanga ne da za ta hana shiga cikin wutar jahannama. In dai ɗan uku ya wuce maka, bai balaga ba, ‘ya'yanka ka bunda uku. in dai ka yi haƙuri to ka shirya kawai insha Allah za ka shiga aljanna kun ga duk wannan jama'a haƙuri ake ba wa masu ibtila'i duk jarrabawar da ta kai akar makalla aka ce in kai haƙuri sakamakon ka aljanna ai babba ce yanzu kamar makanta ne Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu amma akwai garaɓasa a makanta ƙwarai annabi ya ce duk wanda Allah ya raba shi da masoyansa guda biyu idanuwansa guda biyu yana raye aka ɗauke maka idonka ka zama makaho kai haƙuri ba ka da wani sakamako da Allah zai maka in ka mutu sai gidan aljanna amma malam ka kwatanta masifar rashin ido don Allah yau in a tashi a karatun nan ka gwada rufe idonka na minti biyar a hanyar tafiyanka gida ka sha mamaki ka yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima da Allah ya baka kana kallo ka san masifar rashin gani kuwa akwai wanda yanzu fa bai sai tuka mota da daddare ba baya gani akwai matar da na sani magariba tana yi sai dai ta zama makauniya magariba tana yi ta zama mai idan daukewa ke in ka ga ta bude ido tana gani sai gobe da safe ka tambaya makaho kam ya zai shiga ban daki akwai mutumin da na san shi ahlus sunna mai kirki mutumin kwarai makaho ne tun muna yara wallahi wata rana na je za mu gaisa da shi kawai aka ce mu ayya ayya mutu me ya faru ka ce wallahi wata rana ne ya fita da daddare matarsa ba ta nan fitsari ya kama shi yana lallabawa ba dan jagora ya fita zai shiga ban daki ya kama ruwa sai ba da rijiya yana lalumawa yana neman ban ɗaki kurun sai ji shi a cikin rijiya ya zauna a cikin ɗaki ya fitsari bai zai yi ba matar da za ta raka shi ba ta nan ya ce bari ya lallaba ya san hanya ashe ya kan rijiya ba a yi tunani cewa gidan akwai makaho a rufe rijiya da daddare ba ba a yi ba malam malam ka roƙi Allah fa Allah ya jarabe ka da abin da za ka iya kurma yanzu ina ce ni'ima ce duk ta tara ku anan ai kuna jin abin da na faɗa ne shi yasa kuka zauna kuna ta kallo na kuna ji to yau akwai ɗan uwanka da baka fi shi halitta ba baka fi shi komai ba komai tas tas amma Allah ya toshe jin duk abin da zan faɗa nan sai dai rinka bin baki na baya ji in kurma fa ko bom aka tayar fa baya ji duba ƙarar bom sai dai ya girgiza in yana kusa da bom din amma dai wai ƙara kurma fa in yana tafiya fa ko akan babur ko akan mota kaga dai an ya zai tuka mota misali amma duk hon din da za a yi mai ba zai ji ba in ya tada motar ta tashi ma ba zai ji ba sai dai ya ga alama ka taɓa yi wa Allah godiya akan wannan ni'imar da ya maka shi dan uwanka da Allah ya jarabe shi ya cire ya ɗauke jin nasa laifi ya yi wa Allah? To sai in ta lissafo maka su yanzu har gari ya waye. Shi sa na ce maka kai addu'a? Allah idan zai jarabe ka Allah kamar da jaraba da imanin ba zai iya ɗauka. wani fa daga ciwon ido fa wasa-wasa a da sauƙi ido yana fa abin nan yana kyau da sauƙi a ɗiga magani a yi ka daga nan kuri irin ya tafi daga nan idan ya tafi ustur ya rabbi ustur ya rabbi ustur yasa karkai wasa da addu'a اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت النبي يقول من الدعاء دسافي ونا الدعاء درانا ونا الدعاء باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وانا addu'ar kwanciya kenan sunanka ya ubangiji na shimfida gefe na idan ka rike raina a wannan dare kai mata rahama idan ka saki raina za ta ci gaba da mu'amala da yawo to ka tsare mini raina kamar yadda kake tsare bayan ka salihai يا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين irin irin tsaro da kake bawa bayinka salihai ya Allah ka bani ya kamata ka rinka kwanciya bacci baka addu'a ka san abin da yake biyo bayanka ka san fitilar da ke neman ka ka san bala'in da yake kanka amma shi ɗaya ya haɗa mu annabi ya koya mana Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti ya Allah ka tsare min gabana ka tsare min bayana Allah ka tsare min damana ka tsare min haguna ka tsare min samana ka tsare min ƙasana kullum annabi ya koya mana mu rinka yin wannan addu'a laish saboda mu koya mu rinka yi don mu samu kariyar Allah wannan duka misalai ne na ibtila'i jarrabawar da Allah ka iya yi wa bawa a gaggan jikinsa ba wai jarrabawar da za a yi maka na waninka abu ya same shi yanzu wannan matar me za ka iya mata na haƙuri rago fa na sallah aka yanka a gidansu a gaban ‘ya'yanta. Ashe ita wannan ragon sallan da aka yanka ya zama mata bala'i. ɗanta ya ɗauki wuƙa ya ce bari ya koya wa ƙaninsa bai sani ba yaro ƙwaƙwalwar yaro ba ta nuna ba ya danna wa ɗan uwansa wuƙa ya yanka shi jini ya ɗauke shi ya tsori ta ya gudu daga gudu kuma ya je hadu da kura ta cinye shi uban ya fito shi ma yana binsa ya je ya ceto ran shi ma a wajen neman ɗan shi ma ije ibata bala'in ishuwa ya kashe shi ita kuma matan Allah ya jarabe ta da nisan kwana ta ƙi mutuwa wani aure za ta yi wannan ta ji daɗi wani miji za ta aura ta ji daɗi wani ɗa ne za ta haifa ta manta da wani yaya Allah ya sauke قال أبو الدرداء قدمت اثنين أبو الدرداء يشاء النبي يا رسول الله إنا قباتت يا رابيو ni kam na bunne guda biyu sai manzo Allah ce to wasnaini har da wanda ƴaƴansa biyu ma suka mutu suka riga shi mutuwa suna ƙanana shi ma na aljanna qala ubay bin ka'ab sayyidul qurra'i ubay dan ka'ab shugaban makaranta qur'ani yace ni ma ya rasulullahi qaddamtu wahidan ni kuma daya na bunne manzo Allah ya ce wa wahidan walakin dhalika fi awwal sadmatin hadda mai ɗaɗaya amma wannan mai ɗaɗe zai samu falalar gidan aljanna ne in farkon da masifar ta same shi aka ba shi labarin mutum ya ce alhamdulillah na ya haƙuri banda wanda sai bayan kwana uku ya tabbatar abun ya wuce shi ne zai ce ya yi haƙuri amma kai ne wani ya zo ya zabga maka wari hau me na maka ya ce haka kawai na rena ka ne sai ka ce alhamdulillah na yi haƙuri innama sabru inda sadamatil ula amma ya zuba ma mari wallahi sai na rama ka naɗe za ka rama ana riƙe ka ka yi haƙuri ka ce ba uban da ya isa ya hana na rama aka ta rikici aka ɗauke ka aka kai ka ƙarshen layi ka daɗa dawowa ka can bayan wani lokaci na aka baka ruwan sha na sanyi ka sha ka ce to amma dai a gaya mai kai ya saki a ina ina إنما الصبر عند الصدمة الأولى dukan farko shi ne sadma kudu sai kai haƙuri muje muje muje muje muje wa an wakiya ƙala kana li ibrahim alharbi ibnun wa kana lahu asharatu hassana قد حفظ القرآن وتفقه من الفقه والحديث شيئا كثيرا فمات كريك سننسى إبراهيم الحربي Ibrahimu Alharbi yana da yaro shekararsa goma ya haddace Qur'ani ya yi ilimin fikihu da na hadisi ya tara karatu mai yawa cikin ilimin hadisi da fikihu da Qur'ani kawai yaron nan sai ya faɗi ya mutu dan gidan wa Ibrahimul Harbi ku yanzu ina mura kamun ruwan sanyi rike nan yana ɗauka ma wani shayi ne wallahi har da na ɗora hannu na aka yi a shayi ruwan sanyi fa guba ne shi yasa 'yan china suka bi ku lafiya suka bi ku daɗewa da wahala ka ga ɗan china yana wannan tarin na kwaf kwaf saboda shi kullum ruwan zafi yake sha idan kana son ka yi lafiya ka yawaita shan ruwan zafi wannan ku rike shi bonus ne a tsakiyar karatu wallahi ko abinci ka sha kamar a kawo maka ruwan sanyi nan to a sama ruwan dan zafi dan warm water mai dan dumi ka sha za ka daɗe ba kai ciwo ba wallahi su a hotel hotel ɗinsu ko manyan ƙasashe ka je da manyan hotel na duniya ba yadda za a yi ka ci abinci wai a kawo maka wai ruwan sanyi ba a yi ce no no no no no no no wani ɗan najeriya ne ya je wani babban hotel aka kawo mai abinci ya ci ya ci sai ya ce wata a cewa wata sai an ɗan kawo mai ɗan ruwa ɗan kofi ƙarami yana taɓa kuma sai ga yana tiriri ya ce wata cold water suka ce no no no bature ya ce it's not good it's not good ka ci maiko ka ci maiko ka ci maiko ka ɗauko ruwan ƙanƙara ka buga daskarewa zai ya toshe maka hanyoyin jininka sai hawan jini sai ciwon zuciya sai kaza kaga mutum yana ta kiba yana kumbura a banza wallahi i'm telling you inda da baku wata fa'idar duk wanda yake so ya samu lafiya mai kyau lafiyar ciki maganin ciwon suga maganin hawan jini maganin heart attack maganin kullun da safe idan ka tashi ko da asuba in ka tashi zama ina irin robar ruwa faro wata ɗin nan ɗan ƙaramin to mataka ta sa ma ɗan ruwan zafi ko a flax ɗinka in baka da mata mai ɗan ɗumi ka rufe ido ka ɗaga ka shanye shi gaba ɗaya ya zama shi ne na farko wallahi daɗewa za ka yi baka san wani abu na ciwon ciki ko wani abu yana aiki so cututtukan da yake magani bila adadin ka gani nan kullum sai na sha in ka gaban sha ba a kai ko azumi zan yi karfe ukun nan daman a gefen filo na dama akwai wannan ruwan zafi wannan harkar tamu ai sai da lafiya wannan muran ma da kuka ji ba ta ruwan sanyi ba ne tsautsayi ne wallahi ya sa na buɗe windo an yi ɗan sanyi na je na kamo muran na wallahi amma ina nan ina yaƙi da ita Allah ya hore mini zan samu zabbi ne lafiyayyu da zakaru in je in barje su zuba su a tukunya a zuba musu citta kawai in ce ku manta da su bayan awa biyu a kamun labarin zabbin nan ka gani in sallami yara su tafi makaranta in zuba kayana ka gani in fasa kashi in sharo mu na tashi ne sallah walaha na fita in yamma ta sai dai ka ganna ka da gumi kawai haka ake yi wanda ya samu kuɗi ya ci ya more ni ma cewa ne in Allah ya sa na samu in dai na samu to zan je insha Allah ai karka yadda kai nesa da zabuwa in kana rayu da kaza har yawan bakin ka ya tsince ko kana ɗan Najeriya ka za ka mai dai ka ji labarin tare. Ku dawo kan isar. Ibrahim al-Harbi yana da yaro ya haddace Ƙur'ani ya karanta hadisi da fiƙihu ilimi mai yawa kawai yaro sai faɗi ya mutu. Imam Wakiya ya ce faji'itu wa azihi sai gashi na zo ina mai ta'aziyya. Kala li كنت أشتهي موت ابني إبراهيم الحربي سيكي تشيو وكيع كازو من تعزية نيد داما أنا شعور أنا يموتو imanin humalan mataki-mataki ne wani abin sai dai ka dika ce ta'aziyya wa kiwu ya zo masa ya ce ka zo min ta'aziyya ni da daman ina sha'awa ina fatan ɗan ya mutu wani wani irin karatu ne wannan yana bukatar fashin baki bari ka ji abin da ya faru ya ce kuntu ashtahi mautabni hada kuntu ya aba ishaq imam waki ya ce da shi ya aba ishaq alkunya sai an ta alimu duniya kai ba malami ne na duniya ta kula misla hada kana faɗan irin wannan maganar ya za ka rinka faɗan wannan magana haka ya ce kad an jaba wa hafiz al-ƙura'ana wa tafaƙa al-fiƙa wal haditha ƙala na'am ko kad unjiba an haifi yaro ya haddace qur'ani ya iya hadisi ya iya fiqhu ya samu ilimi mai yawa uban yace kwarai ina so ya mutu laifi ya maka a'a sai ce abin da ya faru ra'aitu fil manami ka annal qiyamata qad qamat a bacci ne na gani kamar gashi an tada kiyama ka anna sibyanan fi aidihim qilal qilalu ma kamar ga wasu yara ƙanana da tulu-tulu na ruwa qilal jam'i ne na kulla إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قلال كما تولا يعني أكتش قلال حجر ونوريني أكسد مدينة أكيد إبوروا أتولا أنا كاوا yace na ga yara a hannunsa akwai tulu-tulu na ruwa yastaqbiluna nasa suna fuskantar mutane yasquna suna shayar da su وكان اليوم يوم حار شديد رانا رانا نميز ذنن زافي شديد حره قال سي إبراهيم الحربية فقلت لأحدهم أسقني من هذا الماء كيارو باني روا إن شادو أم فركيني كما أكياما باني روا إن شا شايدني قال فنظر إليّ ya ce yaron sai ya kalle ni wa ƙala laisa an ta'abi sai ce kai ba baba na ba yaron ya ce masa ne laisa an ta'abi kai ba baba na ba ne ya kace ba ka ruwa ba kuntu wa man antu Ibrahim al-Harbi ya ce ku waɗannan ƴan yara su waye ku qala nahnu sibyan alladhi lamitna fil islam sai yaran suka ce mu fa ɗan yara ne musulmi da muka mutu a cikin musulunci wa khallabna a abana muka bar iyayenmu muna ƙanana muka mutu muka bar iyayenmu a duniya nastaqbilu Allah ya ba mu wannan ruwa ne a cikin tulaye mu zauna mu jira su in sun zo mu tare su da wannan ruwa wa nasqiyahum al kuma nuskihim alba mu zo mu shayar da su ruwa iyaye mu ke jira kai za ka ce ba ka bani da kai ba ba na bane ni ba ba na nake jira ya dukiya ma ba shi ruwa ya sha qala fa li hada tamannaytu mawtahu yace wa kiwo wannan shi yasa kaga ina fatan yaro da ya mutu ya riga ni shiga aljanna ya ɗauki ruwa a tulu ya jira ni ran da na mutu tare salam ya iman ya taqwa ya yi ya ba da riba biyu aiki ya riga shi mutuwa ta mai yaro ne ko san duk yaro yana daga shi kulawar annabi ibrahim yara aljanna suna aljanna da ibrahim annabi ibrahim da jiyo ne annabi da allah ke aljanna guda allah ta mai duk yara kanana suka mutu da mutu su balaga kebe da wani yaran ka yawo kuma ya halar islam yana zuwa masallaci da shi yana sallah ya iya addu'a na zuwa islamiyya ba ke mutu kawai ke ta addu'a ka ce Allah ya kai shi daga cikin Ibrahim هل جاءنا؟ بجد رواه مسلم عن ابي حسان قال قلت لابي هريره رضي الله عنه حدثنا حدثنا بحديث تطيب به انفسنا انفسنا عن موتانا حسان ابي حسان يجي وهو الله kan wani hadisin da za mu daɗi kamar da rana shi a kan mawatan bulus gargam halala sai abu da ya ce ba komai saura sigaru da abisul janna yaran ku kanana da suka riga ku mutuwa da hamisul janna da hamis jami'i ne da domus abin da ake nufi da domus wato yan kananan yan aljanna shine domus yaran ku da suka riga ku mutuwa kafin ku suna musulunci suna kanana to su ne yaran yan aljanna يتلقى أحدهم أباه ɗayansu zai gamu da ubansa au ƙala abawaihi zai hada da iyayensa biyu yaro ƙarami da ƙwaya mutu ko ƙwata mutu idan uban ya biyo shi zai tarar da shi a aljanna ya ga shi rike rigarsa wa ya akudu bi taubai sai ya rike kayan shi kamar ya rike kayan shi ya ga abin farin ciki an ƙalabi yadda ko ya rike hannun uba ولا ينتهي حتى يلقيه الجنة يا رب المليك يا وسياك وانصحك إلى الجنة وانا عندي شيء مسلم يا مجوش أنت كرمي ديبي وقوم سكوت shine zai rike kai tsundu maka aljanna albarkacin ka hakurin da kai kan jarrabawa da kai da aka ku tausaya wa waɗanda aka musu mutuwa musamman ga yanayi وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال كنت في اول امري مكبا على اللهو يشم الخمر قال لا نفس وجود ليس تنا بنت سيد محمد ولك سنة مجوي مالك ابن دينار شيء رويته الله نزعه يجي دي داري هنا يا ina tare na farkon al'amari na na kabu na tsayi a kan shan giya wasa ya ce fashiraitu jariyatan wata sarraitu ne an na girma na sai baiwa na ke banta da ita wala da ni binta ta haifa mai yar yarinya ta ba ba ta hau ban shadidan na so wannan yarinya so mai tsanani ila an dabbat wa mashat asiri yarinya ta girma kuma ta fara tafiya wa kuntu idza dalastu li shurb al khamr bi fadin shan giya ba har yi auren har yi haihu yace idan na zauna don shan giya ja'at wa jazabatni alayhi yarinya da sai ta zo kamar da wasa sai ta kama ni sai ta jani in ta jani sai ta jani a kan giya sai giya ta zo ba a harkacin ta zubar da giya bai ne ne ne a gabana balan ma bala da fiye umri sanatai ne yarinya tana nan da ta kai shekara biyu matar sai ta mutu ba a kuma da ni usluha na shiga bakin ciki da damuwa kama da ba'ina kama da bakin ciki sai ya lullube shi kala falan ma kana lailatul nisfi shaban ana nan daren rabin shaban ya zo wa ana samilun ko samilun samilun ya ce ya sha giya ya yi tatil yana buge shi da sami yana kama ya ce ya sha giya kawai sai bacci ya dauke shi fara aiki fi naumi sai na gani a cikin bacci ka annan ya mata kaskamat ka san kana iya bacci ɗan minti goma sha biyar ashirin sai ya nuna maka ka sha biyar ba ya ce a wannan bacci ko sai na nuna ya maka tashi wa kharajtu min qabri ya fito daga qabri wa idha bi tanin tanin tanin sai ga wani maciji ko maciji shi ne tanin hatta bi an yi rabina yuridu akli yana so ya cinye ni ko ya cije ni malam ce wa taninu alhayyatu alazima babban maciji shi ne altaninu a larabci kala duk ba cikin mafarki kuma an nuna masa ya fa haramtu sai na ruga da gudubin na guje shi tabi'a ni maciji ne ya sabi wasara kullama asra'tu ya haraku khalfi duk lokacin da na yi sauri in na duba bayana sai ga macijin da yana ta sauri yana biyo ni wa ana khaifu minhu ni kuma ina ji tsoron mace kuma rutu fi tariqi ala shakin na qisiya a hanya ta da nake wucewa duk wani amfani ko duk a kiyama ne yace sai ya zo wucewa ta wajen wani malami mai tsafta kayansa da tsafta don cizo shi ne shi kanan zahir amma mai rauni ne tsoho mai rauni shi ne shi kanan ba na malamin ne tsoho ga kyakkyawar tufafi amma ya yi rauni ya yi nafas bakuntu ya shi sai na ce ya kai wanda ta cizo billahi a jirgi min hadar tanin don Allah ka kare ni ka tsare ni daga wannan tanin din tanin babban maciji Allah ne yuridu akali wanda yake so ya cije ni ko ya cinye ni wa ilaki ya halaka da ni fa kana ya walad sai tsohon da ya ce ya kai dana ana shekul kabir ba ka gani sun tsoho ne ya wani shekaru na da ya ba ka da maciji wa hada kawa mini wanda maciji na ya fi lafi da neman kudu nan yadda na shi ولا طاقة لي به لمسلم الشبع ولكن بل وأسرع وقال بل تتبي كوي ولعل الله أن ينجيك منه الله يأتي يقول تكي الكريم هذا فسرع وأسرعت في الهوى ليس سوري إلى غدوة وهو ورائي نفسي تجينا بين يتبينا ba shi nafsu alaƙa bakancin da ya ce ta ci guduwa sai dai sai da haƙo gidan hutawa mataki mataki ta baka ta baka waye ta goro ta tana ta rubuwa shi ne ta kuri bakintu an awo ya biya sauran irin fada cikin ta kamar fada wai na za irin ya kuru lasta min ahli sai ga wani yana cewa kai ma na cikin mutane da ya yi kamar zai bada wutar sai yi wutar kai kan ka shiga baka cikin ɗan wuta baraja ta hariban na dawo da gudu kuma wacce riru fi asali wacce jifin ya tabi da ba sharaftu ala jabalin na fuskanci wani dutse mustanir mai haske wa fihi taqatu wa alaiha aqwa akwai dakuna da gine-gine kewayayyu da ƙofofi wa sutur da labulai jami'in labulai wai na mai ka'ili da ya ƙono adriku hadan ba'is sai ga wani mai fada yana cewa ku ba zan koyi suki wannan wanda ya dauke tsammani kamta a biyu da rinka mu a duhu kafin makiyin sai da suke shi da wuce makiyin sai jami'in sa fajatul abuwa ba na je na bude wanda kogobi na wannan wuri warfa a cikin sutura na daga ya bude wa ashirar ko wa ashirakat alayya bai ta kan afal sai ga wasu yan yaran sun lemo ne daga wannan daki daga wannan tsaka bi wujuhin kal akmari da fuskoki kamar watanni wata haske yara jama'a wannan mutum a kiyama ne aka nuna masu ruwa kamar da ya ce wa'in da da ci ba abu sai ga wannan yar yarinya ta wanda tun shekara biyu sai na ganka a cikin su a wannan ɗaki da na buɗe na daga labule da yara masu barin fuska haske kullum sai ta hango yata tana tare da su balamma da ake tana kallo da nazarar ila kiffatin min nuri sai ga shi ta sauko a cikin wani tari na haske tana gani na sai ga wani haske ya zo ta zo وضربت بيدي اليمنى إلى الجنين تدرك أن أنت ندامة تدكي مجيجين ita wannan kyakkyawa mai ana shan giya tana zubar da giya nan ta duki maciji wallan hariban sai macijin da ya juyo mai ta gudu ya ta gudu ya ta gudu وجلست في حجري وجلست كيف وجلست وجلست sai ta zauna a kan cinyata makalar ya abaci sai ta shi yawa maka kawai sai ta karanta maka baya alam ya ne lil ladina amanu an tasha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq yanzu wadanda suka yi imani lokaci bai yi ba zukatansu zaɓi wurin Allah da ambatan Allah da abin da Allah ya saukar da gaskiya yanzu ba wahayi yanzu ba za ka daina shan giya ba yanzu ba wahayi yanzu ba za ka daina wasanni ba wannan mukassar gawa da ta riga shi mutuwa ne kai masa wannan hidima kuma ta nuna masa Allah ya ta nuna masa duk da zai sha giya ya rinda sai ta zo tana rarrafe sai ta zubar da giya فقلت يا بني أنتم تعرفون القرآن دو أشريك يا ما تشي يا كيري أنا يقول ما إيارا أجل أن تنفس القرآن قال نحن أعرف به منكم يا ريت تشتم ويبقى أن أنا منكم سن القرآن قلت يا بني تشي يا أنا ما تستمون هؤلاء سيتي يقول أنا قالت نحن من مات من أطفال المسلمين سيدة أيمونة كلام على mune ‘yan yara cikin ƙananan yara cikin musulmi ‘ya'yan musulmi da muka mutu muskin na haku da an zaune da mu a nan ila yau mai kiyama ta ranar tashi a kiyama don ta zai kun takdumu da alayya muna jiran ku kun iyayen mu ku zo ku same mu fakultu ya mu ya ce ya ke yaka ma ana talifin ladin garin ne ya ke yasa wai me yi wancan bacci duk da ya tabi na da wuri wuri yuri ya ke yana suna a kan gani halar ya abata dalin ta amurka su sai yadda ta ce ya kai baba na ai wannan bacci din wannan mummunan aikin da kake aikatawa ne masanin banza da shaye-shayen giya da kake da neman mata ko kuma wani abu makamancin wani ya ce ta ce kawo a kawai tuku ka karfafe shi munin aikin ka ne kai ka ciyar da shi har ya zama babban maciji wanda ake so a nuna maka duk wanda yake aikata zunubi za a mai da mai zunubinsa kamar katon maciji sai ya fi shi ya halakar da shi a kiyama tsoron da ta kai ka karfafe shi fara da yi lakaka ya sun halakar da kai ba kultu sai na ce ومن ذلك الشيخ الضعيف وجد خمود لقيش بيرمي أيامتي الذي رأيته وزن لقيش وايش قال ذلك عملك الصالح تشي أيام أي وجد ظهرك ومشيرك الجامع أي كان أضعفته وذكرون لشيء ما صلى يا رب ما ذكرني يا رب ما أسلنا إلا ما كان في القرآن ما أبكيك كي كتشي كالكاب da kace ya zo ya taimake ka ya ce bai da ƙarfi bacci ya ƙarfinsa yana so ya nuna maka shi ne kyakkyawan aikinka kuma bai da ƙarfi mummunan aikinka ya fi shi ƙarfi bai sai ya ja da shi ba shi ne sakayya misalin wanda ya ta aikata munanan ayyuka ya je ya gina wa kansa sharri dan aikin naka na ƙwarai da kake bai sai ya mukawama ya ci karo da mummunan aikinka ba حتى لم يكن له طاقة لعملك السوء بحسية جادة أولئك اليوم فتب إلى الله فتب إلى الله ألا يكفي بابا ولا تكن من الحاجين تلك المشكلة قال ثم ارتفعت قلبي وش كرسي يعني الفناش تبتوني واستيقظت كرسي لمسنا نمرت على وجهي أنا شو وجهي ashe Allah yana iya zaben wasu mutane ya nuna musu alkiyama ya ce ina farkawa na kama isi ke bari batun turi na ba ya ce na daina shagiya na daina wasanni na daina dukkan abubuwa na maza na daina yi min sa'ati imam azzahabi bai wanda littafi ya ce farko fahimakan ba ka duba Allah ya maka rahama ya kai na kwabi ji wannan karatu ila barakacin zurriya zuwa ga albarkar zuriya ina wanda idan an haifa masa ya mace ki bakin ciki ina wanda yake faɗa da matarsa saboda ta haifa masa ya mata ta ji albarkacin ya mata idan mato sigara ne sun mutu suna yara dukkan kanu au inaza maza su ko mata wa inda ma yahsulu lil walidaini nafa bihi ma fil akhirah lalle iyaye suna samun amfani da 'ya'yansu a lahira idan sabaru in sun yi haƙuri mata su musu da bilada wa qalu alhamdulillah zaka musu mutuwar ce alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yahsulu lahum ma wa'ada Allah ta'ala sai Allah ya ba su abin da ya musu alƙawari الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أي نحن وأموالنا يصنع بنا ما يشاء وأنا يجب سني دمول دوكيرهم والله الله زي أبدي لنا ولهم أكياما وإنا إليه راجعون كما لن يقريش به كوما با إقرار بالهلاك والفناء يوم سبت لنا هلكا تقوم الآية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سيوتنا إن شاء الله سيوتنا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته